أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da kuma wannan rana ta asabar wanda yau hudu ne ga watan azumi hijiriya 1447 shi kuma dai kirgen 21 ne ko 21 ga watan february 2026 daga wannan masallaci na masallacin al'afat wanda yake cikin garin gombe a wannan kasa ta najeriya muke ci gaba da tafsiri a cikin suratu ali imran wanda yau za mu tashi aya ta 102 ne bayan mun faɗi tsiyar da yahudawa suke yi da yadda suke cutar da al'ummar musulmai allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin muminai cewa babu yadda za a yi su ci nasara a ce har sun kafirtar da musulmai alhalin ana karanta musulmai ayoyin Allah wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasulullahi yatlu alaikum hadhihi alayat ba za a samu wannan ba Allah subhanahu wataala ya gwale su kuma ya karfafa gwiwa ta su muminai na cewa ba za a ci nasara a kansu ba shi ko bai hude kullum aikin da yake wanda kaziru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara haka suke kullun su da kun zama kafire wa dole takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a haka kullun aikin su yake to sai Allah subhanahu wataala sai yake jan hankalin mu'minai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haka tuqatihi to nan gurin abinda munasaba ta wannan ayar da ayar da ta gabata ganin Allah subhanahu wataala ya tsoratar da al-mukhatabina min al-inkhida wa'annan da ake so a rude su wa'anda ake magana da su sune mu'minai Allah ya tsawatar da su liwasawisi ba'di wasawisi ba'di ahli al-kitab saboda wani waswasi na wasu daga daga cikin ahli al-kitab Allah ya nuna musu kar a biyu rudani na ahli al-kitab to bayan Allah yayi wannan harradahum ala tamamit taqwa sai ya kwadaitar da muminai su yi kokari su samu tsoron Allah cikakke to wannan din zai kara musu salaha a rayuwarsu sannan zai kara tabbatar musu da imani akan imani imanin ba da imanihim kenan sai Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
الله سبحانه وتعالى يكتوى يا أيها الذين آمنوا يا داوينا مغانا كم مؤمنين تند أن صورة الدسو أن abin nan ɗinsu game da sharrin yahudu sharrin munafukai masu saka mutane wasu wasi to sai a ƙara ƙarfafa musu gwiwa aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah ai ai ibtulu kullu juhdakum wa taqatikum duk abin da za ku iya na kokarin ku da jajircewar ku koyi da tamtathilu awamir Allah tabaaraka wa ta'ala dan ku ku yi koyi ku yi riko da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shine takawa domin takawa shine bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nisantan abin da Allah ya hana ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa wannan Allah ne yake magana da mumini ya ku muminai ku yi iya ƙoƙarinku da iya ƙarfinku don ku yi koyi da don ku yi riko da abin da Allah ya umarce ku da shi ku nisanci abin da Allah ya hane ku walitu haƙƙiƙu taƙwallahi ta'ala alittiƙa alhaƙ alwajibu sabit bi ƙadiri ma ta saboda ku samu asalin ku tabbatar da kun samu tsoron Allah na gaskiya shine za ku zuba iya ƙarfinku ku yi iya abin da za ku iya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya gwargwadon abin da za ku iya ma'ana abin da ake so kenan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi duk abin da ka sani naka na inda ba za ka wuce ƙoƙarinka ba na kaga sai ka ji tsoron Allah to sai ka yi shi iya gwargwadonka fattakullah mastata'tu iya abin da za ka iya wala ta mutunna illa wa antum muslimun Allah subhanahu wataala ce kuma kar ka yadda ka mutu sai kana musulmi kar ku mutu sai kuna musulmi kamar yaya sai ka koma nisful awwal na ayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya kwadan imani ku ji tsoron Allah iya makura iya makura wala ta mutu ne la'antun musulmi to idan ka yi jin tsoron Allah idan a jin tsoron Allah guda ɗari a ƙarfinka iya yadda za ka iya na hani da nisanta guda 85 za ka samu to wala ta mutu ne la'antun musulmi karka yadda ka mutu face 85 ɗin nan bai ragu ba sai dai ya ƙaru ina ga bayanin ya fito haka malaman tafsiri suka faɗa wala tamuna ay dawam fi hayatikum ala tamassuki bi dinil islam wa hafizu alayhi hatta ya'tiyakum al mautu antum ala dhalik wa antum ala dhalika har mutuwan ta zo kuna wannan tsoron Allah percentage da kake da shi kar ka mutu ya zama bayayi sai dai in karuwa yayi in kuma ba zai karu ba kar yayi baya in ba zai ba to ka tsaya mafi karanci ka tsaya a level din da kake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul umuri adwamuha wa in qalla mafi alkhairin al'amari shine wanda ka dawwama akan sa to karka yadda ayi gaba kai baya kuma wallahi sahabbai sun dauki wannan alƙawari ne sahabbai ba su taba yadda imanin su yana gaba a ce yayi baya ba sannan ba su taba yadda su dauki abin da zai takura su ba sai yan kaɗan cikin sahabbai sun dan fada cikin wannan kamar abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin al-as abdullahi bin amr ibn al-as tafiya ta fara tafiya ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana so zai dauki wasu alƙaura na ibada suka yi ta ciniki da annabi shi son samu kawai kullum ya zauna kullum sai ya yi azumi annabi ya ci abin da wannan ba za a yi wannan ba nisa ba za ka dauka duk wata kake kwana uku uku kana yi ita shi ya masa kanan lokacin yana matashi yana saurayi shi sam ya masa kanan suka yi ta bugawa da annabi har sai da ya ce shi fa bashi kullum zai ke yi annabi ta in ku haka ne mafi karancin abin da za ka yi shi ne siyamu dawud yau ka yi gobe ka sha yau ka yi gobe ka sha yau ka yi gobe ka sha ya ce to shi a bar shi da haka abdul as da rayuwarsa ta yi tsawo ya tsufa ya tsufa da kansa yake cewa ina ma san da annabi ce nke uku uku nan so na dauka ya riga da alƙawari da annabi ba maganan baya kun san da ya koma sai ya koma in yi azumi wannan watan complete sai ya huta wannan watan ba shi ne yau somu yom ko iftar yom ba in yi wannan azumin complete wannan watan ya huta wancan complete wannan ya huta wancan complete wannan ya huta ya ce ina ma ya bi shawarin annabi ya bi shawarin annabi ya ɗauka ɗan kaɗan ɗin nan lokacin da ya ga zai kara ya kara amma ba kuma a ce akwai lokacin da zai rage ba kuma wallahi haka suka daure wala ta mutun illa wa antum muslimuna haka suka daure duk da tsufa ba su yadda sun dawo baya ba amma da'ufu wa mastakanu ba gudu ba ja da baya fassarar wannan wajen kenan ba gudu ba ja da baya abinda aka dauka na alkhairi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sai Allah subhanahu wataala ce wa tasimu bihablillahi jami'an dukan ku ku yi riko da igiyar Allah gaba daya dukan ku ku hadu ku samu hadin kai amma qur'ani ne zai hada ku wannan ayar an ce ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah aka ce ku dunkule menene munasabar wannan da waccan me alakar wannan ayar da ittaqullah haqqa tuqatihi munasabar ita ce lamma amara Allah ta'ala ibadahu almu'minina bittaqwa yanzu ba Allah ya umarci bayin Allah da taqwa ba to thumma amarahum bima yu'inuhum ala hadhihi attaqwa sai ubangiji ya umarce su akan abin da zai taimake su akan wannan takawan shine a ce kun haɗu waje guda ya zama da kuma ana aiki ne collectively an ta zilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra in dai ana hada in wani bangare yaga wani bangare zai bata wallahi wani bangare zai tunatar da shi sai dai ba a yi tare yanzu ce mun yi sallar juma'a Sheikh Ma'azu Nuhu mun yi sallar juma'a tare da shi an gaba sallar juma'a ya ce Allah ya saka an yi kutuba kutuba an ba ta wajen minti 20 da wani abu ya ce amma sallah ɗin su ruku'inta ni na ja sallar ya ce ruku'inta da ya dace don ƙara musu tsawonta su samu su yi abin nan da yawa a ciki kaga observation ɗinsa in ni ɗaya ne sallah fa wani zai observation cewa ruku'in a ƙara musu tsawonta sujadan a ƙara tsawonta domin fikihun liman shine sallar tafi kurban tsawo shine fiqhun khutba sai dai mu kuma a zamanin yanzu baka da baka samun masu masu sauraron khutban ba sa zuwa darussanka sai ya zama lokacin khutban ne kake tarkon da zaka karantar da su kisa dole mu ja khutba din sallar dole ta abin nan sallar dole ta danyi kasa da khutba din ka samu damar da zaka ba su karatu to the something irin wa'annan observation din in kuna tare a za a ke muku tattalin imanin a lokacin da za a samu biyu sun lalace wallahi sai an samu mutum biyu in dai ana haduwa tare ana da hadaka ba da rabuwa muka yi ba sai an samu sun mutum biyu kuma sun musu inkari sun ce haka ba da dai bane ku ji tsoron Allah ba haka za ka yi ba haka za a yi to wannan ita ce munasaban waccar ayan da waccar ayan kenan ittisam bi hablillah in an hadu akan qur'ani kuma ana tafiyar da qur'anin tare to wannan shi zai taimake mu wajen takawa tsoron Allah mu wala tamutunna illa wa antum muslimun sai ya tabbata shi yasa Allah ya ce wa tasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu dukkan ku ku hadu akan qur'ani gaba ɗayan ku ai tamassaku bi dinihi ku riko da dininsa wasu na fassara shi da alqur'ani da alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala bil ijtimai ala kalimatil haqq ta hanyar taruwa dukan ku zama kuna kan abin nan na gaskiya wala tattakibu ma yufarriqu jam'akum kar ku aikata abin da zai raba tsakanin ku musulmai kullun ana so su hadu ne haka Allah ya mana umarni wa tasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu kar ku rabu mu hada kanmu in sunan mu musulmai duka ta zama muna da kalma guda daya kalmar mu nan guda ɗaya kuma ita ce mai alƙur'ani wancan ba dariƙe ne wancan ba sufe ne wancan ba wane ne wancan ba salafe wancan ba izale wannan ba izale ma duk kalolinsu gaba ɗaya allah ya ce a dunkule amma sai allah ya ba mu yadda za mu dunkule cikin sauki in muka taɓa wannan hanyar da allah ya faɗa ya ce ita ce dunkulewa wallah ba za mu dunkule ba wa a tasimu ku dunkule bi hablillahi a tabarkin Allah wa a tasimu shi ne tamassaku bihi ku riko da Qur'ani in ku rike da shi wala tafarraku kada ku rarraba wallahi komai ka kira kanka komai ka kira kanka wallahi ko ko kungiyar ka sunanta shedan shedan ba dai suna bane kare idan aikin ba na shedan bane wallahi kai sunanka musulmi al-ibratu bi haqaqil ashiya la bi asma'iha hakikan ake duba ba suna ba to duk kowa ya kira sunansa ko ma menene kowa ya kira sunan kansa amma abinda muke kira ai ai ai zama qur'ani ake kira a kansa in kira kan qur'ani ne baka da matsala ita ce babbar abin da aka bamu wata sabobi hablillahi jami'an wala tafarragu Allah ramma qur'ani ba haka ya gaya mana can suratul suratul shura suratul shura irin wannan aya din ne ehe
شرع يلا.
لكم يلا.
من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به na'am وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه kaga Allah subhanahu wataala ke cewa shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka ko ubangiji ya muku wahayi ya shar'anta muku addini wani addini irin wanda aka yi wa annabi nuhu wahayi da shi da kuma irin wanda kai ma aka maka wahayi da shi shine me wa ma wasaida bihi ibrahim da kuma irin wanda aka aika annabi ibrahim a kansa da annabi musa da annabi isa ya addinin su duka yake an aqimud dina ku tsaye da addinin nan wala ta tafarraku fihi kar ku rarraba a cikin sa kar ku rarraba a cikin sa suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqiman فاتبعوه صراطي مستقيما إسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا السبل karku bi wasu hanyoyi ba wa'annan ba ba karantar musulunci ba karantar qur'ani abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wala za ta raba ku da wa'annan ukun da muka faɗa in ka kama wani abu daban yanzu dukkan kungiyoyin da muke da su a duniya ba zan ce ma a Najeriya ba kowa ya kira sunansa abin da zai sunan abin da ya rada wa kansa sunan da zai rada masa kansa amma ka'idar mu guda daya ya zama kira kan qur'ani da sunna da kuma sunan musulunci babu ruwanka daya ne suna ne kawai haka qur'ani ya fada in ku aka ra- ak- ana barin wayannan to kuma nan babu maganar haduwa idan wani ya ce maka a'a ba abin da ƙura'ani ya zo zan yi aiki da shi ba ba na annabi zan yi aiki da shi ba banda na annabi da na ƙura'ani akwai na wasu waliyai akwai wasu shehunnai akwai wasu kaza akwai wani wanda shi ya iya fassara akwai wasu daban da su ma za su iya ƙarawa su ce nasu ne ko sun gan shi a mafarki ko an gaya musu a mafarki ko an yi kaza mu bar na mafarki mana mu karbi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarkin ya daidai da aya sai mu ce ya yi ku riƙe ta ba mafarkin ka riƙe ba ayar ka riƙe mafarkin ya daidai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce ya yi amma yana cin karo da qur'ani yana cin karo da sunna ya zama aikin banza wane ne zai zo maka am shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah إنهم شركاء شرعوا allahum shuraka'u shara'u lahum
من الدين ما لم min addini ma lam ya'zam bihi Allah suna da wasu uyayen gida ne da za su kawo musu addinin da Allah ba shi ya faɗa ba Allah ne kaɗai mai kawo addini to shi yasa haɗuwan al'ummar musulmai karka yarda a, a, a ruɗe ka a ce haɗin kai haɗin kai haɗin kai yes wallahi haɗin kai muna son sa muna ƙaunarsa yau mu ga shugaban wancan ƙungiyar anan da wannan anan da wannan duk ana tare ana wa'azi ɗaya amma fa ba haɗin baki ba haɗin zuciya da imani ake so ya zama da duk haɗuwan tamu shi ne kan bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinmu duk wanda ya ce ya yarda da ƙur'ani bai yarda da hadisan annabi ba sai mu ce ƙarya kake wannan baka cikin mu fita duk wanda ya ce na yarda da ƙur'ani amma ban yarda da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai mu ce a'a ƙur'ani bai rabe bana ba baka cikin mu duk wanda ya ce na yarda da ƙur'ani na yarda da hadisi da maganganun sahabbai amma kuma har yau wahayi bai kare ba fa akwai shehu na da zai iya faɗan wani abu sabo da duka ba faɗa ba sai mu ce wallahi wannan ba haka bane babu ko sayyidina abubakar bai taba zuwa da wani abu wanda ya taba qur'ani ba na daban sai na umar bai zo da shi ba bal ma sun yi yaki da masu fassara abin da aka zo da shi ma gurguwar fassara to ana yin hadaka ne akan sunna bai hana ku yin mu'amala ba fa amma a gane bambanci hatta kafirai yin mu'amala da za ku yi haɗaka ba a haɗa ku ba ba a hana ku ba amma karkace da ni da waɗanda suke cewa abota kabari ɗaya ne wannan ba mu yarda da irin wannan haɗakar ba shi a imaninsa ya yarda abota kabari ko haɗuwa kuka yi ta mu'amala aƙidar kai zama tana fili bambancin da kuka samu karka yadda ka boye shi babu wannan amma za a yi mu'amala kuma za a ke wa juna wa'azi sannan a gunda kuka samu rashin fahimta kuma ba shi yake nuna za ka ci mutuncin wani ka hau mimbari ka zagi malaminsu ka zagi ka- a'a faɗi abin da kake ga ba daidai ba ne kuma ba da cin mutunci ba ba dole kuma sai ka kira sunan mutane ba ma ba dole ka ce yan ƙungiyar kaza kun ɓata kar ka kira su Fa- ambaci ɓatan kaɗai yanzu misali idan na faɗa na ce haramun ne a yi sujjada wa kabari na kawo nassosi da suka haramta a je a bauta wa kabari a roƙi wanda yake cikin kabari a ce ka biya min bukata na ka ce ya yaye min ba mai yayewa sai Allah kawai na faɗi haka na yi shiru yau idan akwai ɗan izalan da yake irin wannan abin da shi nake idan akwai basalafin da yake irin wannan abin da shi nake in akwai ba kadiri da yake irin wannan abin da shi nake in akwai ba tijjanin da yake wannan abin da shi nake in akwai wanda ya saka sunansa ma karkashin sufiya da shi nake inda yana wannan aikin sannan a lokacin da na ce kadaita Allah ake shi kadai ba a neman taimakon kowa sai Allah duk wanda yake taimakon wani Allah arne ne kafiri ne duk wayan- duk wanda yadda akwai wani wanda zai yi abin da ba Allah ne ya nufa ba zai iya maka wannan ba musulmi bane to wannan koda dan izala ne da shi nake ko da dan wani ko a cikin ko sudes ne da shi nake in ka tashi wa'azi babu ruwanka kar ka kira sunan wani ka faɗi wa'azin sai zama wa'azinka ruwan dare ne ya game kowa kowa ya taɓa amma lokacin da zaka ce da suwa ne kake mutum nawa suna wata ƙungiyar da kana ganin su 'yan bidi'a ne amma kuma mutum nawa da sun fi karko da sunna a cikinsu mutum nawa da kake ganin wannan taru ne har suna ziga kansu suna cewa su ahlus sunna ne mutum nawa shi- mafi sharri mutane suna cikin su mu zama masu adalci to daga ba a hukunci da kungiya a dunkule a bata hukunci gaba daya dan mutum ya ce ni dan kaza ne kazan nan kuma suna kira ga kaza a ce dukan su kuma haka suke dan mutum yana bangare kaza kazan nan kuma suna da matsala kaza kuma kai hukunci kace duka haka suke wannan ba adalci bane ayi hukunci da me da abin da ake da shi wa'atasimu billahi wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shi yasa malamai suka ce wannan wahda din haduwan da ake so a yi yana da sharuɗa guda hudu zai tabbata in ana so dukkan al'ummar musulmai su hadu kuma su tafi abu daya to sai an cika waɗannan abubuwan guda hudu abu na daya arrujo ila alkitabi was sunna duk yanzu kungiyoyin Najeriya nan aka hadu a ce za a dawo kan Qur'ani da sunna shikenan wannan sharadin farkon ya cika duk abin da ƙungiyarka ta zo da shi na bata na halaka muka yi bincike muka tabbatar haka ne da ni da kai mu ajiye shi mu zo mu tsaya kan ƙur'ani da sunna wallahi za a samu daidaito na biyu luzumu imamin wahidin ma'a jama'atul muslimin ya zama da jama'ar musulmai ne suka haɗu a su samu jagoranci guda ɗaya kar shugaba ɗaya zai yi magana wancan zai warware wancan ya ce na yadda a ga wata gobe a ɗauka wancan ya ce ban yadda ba to shi yasa cikin abin da zai haɗa kalmar musulmai su samu jagora guda ɗaya ko da suna da ƙungiyoyinsu ba wannan ba matsala ba ne wane yana da ƙungiyarsa sab- me ake nufi da ƙungiya shine manhajin da nake so na bi ni approach da zan yi na da'awata in ban bi haka ba ba zan- ina ga ba zan samu cin nasara mai kyau ba wani kuma ya ce a'a ni naka ban gamsu da shi ba ni kuma ga hanya ta to kai sai ka je kai naka kai ma kai naka kai ma kai naka duk manufar mu menene achieving one goal in dai goal ɗaya ake yi wani ya ce shi in ana so a je abuja da wuri to a bi ta hanyar kano haka barista ya fada barista muhammad jungudu ya ce shi a bi ta hanyar kano za a isa abuja da wuri in dai daga gombe ne dr ali dokaji ya ce "A'a, ba haka ba ai in dai so kuke ku bi abuja a isa abuja da wuri daga gombe to ku bi hanyar yola in kuka bi hanyar yola ku bi ta taraba in kun bi ta taraba ku fito ta benue ba ruwanku da shi babu ruwanku ba a rigima fa honorable sani ilabin allah ya kara ma lafiya honorable sani ilabin ya ce a duk ba ku gane ba ai in so kuke maiduguri ma ake fara biya a indiya akwai matsala inda za mu je maiduguri ɗan jirgi za mu hau eh alaran ma abdalla ya ce a gashi nan ku bi ta bauchi ku bi ta jos ku biyo akwanga ina muke so mu je abuja babu rigima a wannan abu to kamar haka wannan ƙungiyoyin suke kowa so yake a gane musulunci a fahimta amma yadda ake da samun matsala kowa ya bi hanyarsa don ya ganar da mutane shugabannin duk su bi amma ya zama ta hanyar kitabu wa sunna shikenan watakil wancan sai ɗari sun fahimta wancan kuma a samu mutum talatin saboda bin hanyar kowa ya ɗauki hanyarsa wata hanyarsa da nisa wata ba ta da nisa amma mu samu imamun wahid shugaba ɗaya kuma central processing unit gurin da nan ne za a yi processing a bada sago a bada command a bada hani a yi kaza to wannan mataki na biyu kenan na samun haɗin kan musulmai yanzu kun ga kiristocin najeriya duk denomination da kuke gani na musulmai wallahi sun ninnin kamu amma suna da command center guda ɗaya shine kan babu da shi sarkin musulmi ya ce zai yi wasu su kushe shi wannan ya ce zai yi a ce a kushe shi ka gaya mana wane ne shugabanmu guda daya jama'atu nasul islam ita ce babbar umbrella da ta hada kowa dama wanda dukkan kungiyoyin nan kowa yana da membership a cikinta kuma sarkin musulmi shi ke jagoranta su sun yi tsari mu me yasa ba za a tsara ba shi yasa akwai wani babban mutum a ƙasar nan yana cikin masu neman shugabancin ƙasar nan ni na yi hira da shi sau wajen biyu ko uku in mun tambaye shi religious abin nan ɗinka gudunmawa da za ka bari a addinance ya ce wallahi shi babban damuwarsa shi ne ƙungiyar musulmi ya sama wata umbrella guda ɗaya mai ƙarfi yadda za ta samu command guda ɗaya wanda in ya tafi wanda ya taɓa command ɗin wannan umbrella ɗin za a ɗau mataki a kansa babban mutum ne kuma muna son wannan abu kuma duk ƙasar da ta ci gaba yanzu uganda uganda suna da irin wannan rabe-raben su sun fi muwa su yanzu yadda muke da kungiyoyi masu wa'azi su suna da ahmadiyya ma asalin kungiya ta bid'a suna da ahmadiyya kuma tana da karfi a uganda hatta masallaci na gaddafi da yake cikin kampala kaso mai yawa na wayanda suke kula da shi yan ahmadiyya ne amma duk da haka suna da umbrella guda daya muftin su bawan allah na ziyarce shi yana da gidansa a imbale na ziyarce shi a masaukinsa mun ma yi tafiya da shi mun je mun yi wani program da shi a wani gari da ake ce masa siranko a nan cikin uganda da shi na tattauna manufofinsu ƙungiyar zakka da wakafi nasu abun sha'awa kuma wallahi duk ana haɗe kuma zai bada kuma guda ɗaya kuma in yata zai caje a duk kitabu wasu sunna kar a kuskura a taɓa karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk kasashe suna da irin wayannan abubuwa din to wannan shine wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu shi yasa Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda a cikin hadisi ingantacce yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yarda lakum salata Allah ya yarda da ku da ya yarda muku da abu guda uku okay ban gama faɗan ka'idodin ba na ɗaya haɗuwa kan kitabu sunna na biyu haɗuwa kan shugaba guda ɗaya abu na uku kowa kuma da ƙungiyarsa da yake ga zai yi da'awa ya tafi ya je ya yi ta yin da'awa yana karantar da ilimi na shari'a ingantacce dukkan ƙungiyoyin nan akwai abin da suka yadda da su akwai abin da an gamsu da shi dukkan ƙungiyoyin nan yanzu bari ba da misali muna tijjaniya ko kuma muna da fitiyani ana da kaza ana da kadiriya ana da izala jos ana da izala kaduna ana da kaza ana da kaza ana da kaza dukkansu babu wanda bai yadda da ƙur'ani complete ɗin nan izo 60 da aka saukar da shi da yake gabanmu ba ba wanda bai yadda da shi ba a cikin tafsirai akwai tafsiran da kusan an yi ittifaki a ƙasan nan ba sawi ba ne ba shi ake ta karantarwa ba wala ko shi muka tsaya mu karanta kar a sa son rai domin na rantse muku da girman Allah duk mai karatu wanda Allah dan bashi fahimtar karatu kaɗan wallahi wani malamin ya fassara maka aya zaka ce duk malaman tafsiran duniya kai tun daga annabi har yau ba ba wanda ya iya irin wannan fassaran sai shi har annabin bai iya irin fassaran sa ba saboda son zuciyarsa ya dauka yi amma a samu wani waje a ce an yadda yanzu misali tafsirin qur'ani na cikin sahih bukhari kowa ya yadda da bukhari da muslim duk wa'anda na faɗa nan sun yadda da bukhari da muslim abu dawud tirmidhi da sauransu mu ɗauki tafsirin hadisan da suka zo karkashi a ce criteria na biyu kenan kritiyariya na uku a ce duk wata ayan da ba a samu wannan ba a nemo maganganun sahabbai ko kuma manyan malaman tafsiri da aka yadda da su zuwa har karni na biyar din nan a ce da su za mu fassara qur'ani a dora wannan doka kamar yadda yanzu a Kano hukunce hukuncen aure da sauransu ba an ce an yi wani constitution akan mazhabar malikiya ba mazhaba ce ta ƙasa wanda suka jagoranci aikin dr bashir aliyu malamina na alfurkan na ji har program ɗinsa a rediyo akan wannan yanzu misali a ƙasar nan harkar alƙalanci babban littafi da ake da shi tufatul hukam a ce a yi hukunci ta shari'a a ƙarƙashin masabar malikiya masailul ijtihad ne babu damuwa don kaɗa wannan masaban kayi ta a yininta balma wannan wani constitution ne a fiƙihul islami to ne shine abu na uku a ce kowa je ya karantar da ilmu shar'i ingantaccen da aka yi ittifaki a kansa abu na hudu kowa kuma ya ya sifantu da ɗabi'u na gari kun ga na ƙarshen nan yana daga cikin babbar matsalar mu da rarrabuwar mu rashin ɗabi'u da ladabi duk wanda ya tashi gidansu babu tarbiyya shine zai hau wannan mimbarin ya dauki microphone din nan ya ci amanar ku masu sauraro wallahi duk wanda zai zo zagi wani malami akan mimbarin sa ya kutuntuma masa ashar ya ci mutuncin sa har ya shiga cikin gidansu ya taba mahaifiyarsa da take cikin kabari ya zage ta wannan mara tarbiyya ne tun gidan gidansu ba shi da tarbiyya kungiyar da yake wakilta su san sun aifi mara tarbiyya ko su hana shi ko a danganta musu rashin tarbiyya dole sai an samu tarbiya makarimul akhlaq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar makarimul akhlaq na dabi'a na mu'amala na mutunta manya malami dattijo idan yayi kuskure a fatawa yayi kuskure a karantarwa yayi kuskure a kaza kai kana dan karami ba kai zaka yi magana ba akwai waɗanda ba sai an hawo mimbarin ba ma za su yi masa gyara da kansa malamin ya zo ya gyara makarimul akhlaq wannan sune abubuwa guda hudu da za su samu samu haduwa sannan akwai abubuwa guda hudu wanda shi kuma ko an hadu sabanin mu zai ta samu matsala na daya ya zama na sabanin mu a cikin aqida ne wannan ba zai taba yiwa mu daga kafa ba in dai a aqida akwai problem to ba za mu sauka a kafa da ƙasa mu ce ka ci gaba da aqidar ka in ci gaba da tawa wai kuma muna hadawa ta haduwa tare a'a sai dai mu yi haduwa ta mu'amala amma zan ci gaba da watsa aqidar ka nan kuma da hikima da ladabi da akhlaq da tarbiya abu na biyu in haduwar mu za ta haifar da mummunan adawa da gaba ba ta da amfani abu na uku idan haduwar mu ta hadu akan son zuciya ne da duniya ba son ci gaban al'umma ba wannan ba za ta ba za a samu hadaka mai kyau ba to Allah subhanahu wataala yake cewa wa tasbu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu shi yasa hadisin Abu Huraira yake ce mana inna Allah yarda lakum salata ubangiji ya yarda muku da abu guda uku wa yakrahu lakum salata ya kyamaci abu uku kuma akan ku na daya an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a shine na daya ku bauta Allah kar ku yi shirka na biyu an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku hade ku hadu a waje guda kada ku rarraba kada a samu da rabuwa wa yakrahu lakum qila wa qal Allah annabi ya ya kyamaci qila wa qal kananan maganganu wa kathratu su'al da yawan tambayoyi abin da ba su da amfani wa ida'atul mal da barnan dukiya wa tasmu bi hamdillahi jami'an wa la tafarraqu sai Allah yake cewa واذكروا نعمة الله عليكم شي يسا حديث زيد بن أرقم دن يقارا غيا mana yadda ake itisami bi hablillah yace yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni tarikum fikum thaqalain na bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu wanda in kun rike su ba za ku rarraba ku bata ba ba za ku bata ba sai yace ahaduhuma kitabullahi azza wa jalla na farko shine ku tattaru akan littafin Allah wa huwa hablullah igiya ce ta ubangiji da bata tsinkewa man ittabahu kana kana alal huda duk wanda yake qur'ani yana kan shari'a wa man tarakahu kana ala dalalati wanda ya bar qur'ani kuma yana kan bata shi yasa ina jinjinawa kungiyoyi na musulmai na Najeriya a lokacin da wani zindiki ya zo yana sukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wai qur'ani kadai za a rike kuma baya riko da qur'ani din jahili ne a qur'ani in yana maka bayanai zaka fahimci bai san ma me yake ba kwangila aka bashi dukkan kungiyoyin nan suka hada kai dan su yaki wanda zai taba wannan qur'ani da darajarsa kar mutu kar mu da bada gafa sai Allah yana tunatar da sahabbai yake cewa wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'man Allah a gare ku id kuntum a'da'an da fa ku makiyan juna ne da ku makiyan juna ne واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله أغريكم أيها المؤمنون إذ أنعم الله تعالى إذ أنعم الله تعالى به عليكم من ال من الألفة والاجتماع على دين الإسلام غنين الله يا مكو نعمة يا حداكو أكن الدين المسلمي باين دا كنا ربي فقد كنتم من قبل إتناكم الإسلام a ada'an mutafarriqin kafin ku karbi musulunci ko makiyan juna ne a rarrabe ma kuke yuqatilu ba'dukum ba'da wasu suna suna shashi yana yakan sashi da aka kuke shekara da shekara har da shekara duk shekara har da ranar yaki ba fi gari da atilla kuma ba akan biyayya ta Allah ba fa allafa baina qulubikum ay fa jama'a Allahu azza wa jalla qulubakum bil islam Allah ya tattara zukatan ku karbi musulunci fa asbatum bi ni'matihi ikwana kuka zama masoyin juna a tsakaninku yan uwa faja'ala ba'dakum li ba'din ikhwanan mutahabbin kuka zama masu kaunar junanku wanda da ba haka kuke ba bila dagha'in wala ahqadin bainakum ba kyama ba kiyayya kuka zama kuna son juna wani ma yafi son wani yafi son musulmin da ba dan uwansa ba fiye da dan uwansa da ba musulmi ba haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul suratul anfal Allah ma ribas nake so ka yi min kuma kan rubu'i wanda Allah subhanahu wataala shi wallazi ayyadakum bi nasrihi wa bil mu'minina kuma rubu'i aya ɗaya ne bayan ta aya ɗaya ne malamin sai fito min da ita يا أيها النم na'am je ka je ka je ka muci je ka muci وإن جنحوا يا للسلم الله.
فاجنح لها وتوكل على الله nahe إنه هو السميع العليم to ga ayar da nake nema yanzu وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله huwa allazi هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين gaban fa direct kawai وألف بين قلوبهم Allahu bana qulubin yazo لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم innahu إنه عزيز حكيم wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah har har wanda ba musulmai ba so ake a zauna da su lafiya wala da za su karkata a ce a zo a yi sal a samu sulhu a samu fahimtar juna a yi zaman lafiya fajna laha wallahi ka karbi abin da suke nema wa tawakkal 'ala Allah kai tawakkali ko da ƙarya suke innahu huwas samiul alim نعم
sai Allah ya ce me
وإن يريدوا أن يخدعوك wa in yuridu an yakhda'uka wallahi in ma suna nufin su yaudare ka ne fa inna hasbaka Allah yi tawakkali ga Allah ubangiji ba zai bar su su ci nasara ba Allah ba zai bari su ci nasara ba domin kuwa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi ubangiji ne fa ya karfafe ka da taimakonsa wa bil mu'minina Allah ya karfafe ka da mu'minai bayan da makiya juna ne mutanen Madina ausu khazraju wane ne da sauransu eh, akwai guraren guraren yaƙe su al'ausu wal khazraju da huruf al- hudu- hurubun wa adawat da yake tsakanin su fa allafa Allahu qulubahum bil islam a allafa baina qulubihim Allah ya taimake ka ya karfafe ka da wayannan mu'minan ta hanyar ya hada zukatansu suka zama dunkule guda daya sai Allah yana tunatar da annabi ni'imarsa yake cewa law anfaqta ma fil ardi jami'an da abin da ke sama da ƙasa duka naka ne ka je ka ba su kyauta ma allafta bai na kulube wala baka isa kai ka haɗa kansu ba walakin Allah Allah bai na kun Allah ne maka dace Allah ne maka baiwa shi yasa a nan gurin malamai masu karantarwa su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah Allah ya ba su mimbari Allah ya ba su masallaci za ka zauna haka kawai yanzu wanda suke zuwa yanzu don girman Allah a wayanda suke gabanmu nan don Allah waye ne yanzu in an gama zan biya shi wane ne in mun gama tafsiri zan saka shi a list ina zai samu kuɗi kyauta kuka zo dan siyasa fa dan siyasa ya iya yin alkawarin kudin ko da kudin ma wani ya ce ba zai zo gurinsa ba yana nema ko kuma a zo a ci kudin kuma a ki abin da ya dace to kai malami da Allah ya taimake ka ya hada baka su wallahi ka gaya musu gaskiya ka tsaya ka karantar da su kar ka ha'ince su kar ka yi misleading din su wajen karantarwan ka ya zama zagin mutane kake goya musu da cin mutunci da gatsali da fasikanci wani majalisin har fasikanci zaka ji kalmomi zaka ci amanar waɗannan bayin Allah da suka yadda da kai suna ganin sun ba da am- amanar su tana hannunka sun zo su saurare ka ka gaya musu mai Allah ya faɗa ka zo kana kana misleading din su kana gaya musu shirme kana gaya musu ra'ayinka udu ila sabili rabbika ne ba ila sabili nafsika ba hanyar ubangijinka zaka musu wa'azi annabi a ce masa in in duk duniya ka kayar sallallahu alaihi wasallam ka bayar ba za ka iya hada su ba Allah ne ya hada maka su kai Allah ya hada maka su kuma kaza kana cin mutunci wani fa a gurin wa'azinsa akwai yaron da yana zaune yana jin wa'azin kuma yana cin mutuncin uban yaran da suna da komai akwai gurin da da- wani dan takarar gwamna kaninsa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yana gurin kai malami mai wa'azi kana da da lasfika kuma kana cin mutuncin wannan dan takarar gwamna kana kokka zama sai kana faɗan bakakin abu alhali kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya yana zuwa gurin karatun kai saurari karatunka me ya hada ka sai ka zage sai ka kira sunansa ka zage shi ka faɗi sifofin shugabanni na gari mana shugaba na gari shine mai kaza irinsa za ku zaɓa mai kala kaza in kuka zaɓi wanda ba shi ba Allah zai tambaye ku domin ƙuri'arka shai- shaha- shaida ce a gaban Allah kuma Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amana amana ce kai afwa ƙuri'arka amana ce a wajen Allah Allah kuma ya ce inna Allah ya amu- inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha sannan ƙuri'arka shaida ce fa kana shaidan cewa wannan mutumin kirki ne waqimu shahadata lillah ka yi ta don Allah kan dan an baka kuɗi ka dangwala ka dangana dan Allah ne dan ya cancanta mutane kawai gaya musu sifofin shugabanni na gari good leaders criteria na leadership sannan in akwai munanan sifofi na wanda wa'anda eh, ba su ne sifofin shugaba ba sai ka faɗa wancan ɗan takarar in yana da shi ba kai ka kira sunansa ba ƙaninsa a gurin kana faɗan munanan ɗabi'u zai ce "Mm, lallai yaya na haka yake cike nan amma ka zo ka kira sunan wansa a gaban shi kaɗai ne mai irin wannan sifofin kuma wansa sai ya mutu a irin wannan sifa ɗin ba zai canja ba no malamai a ji tsoron Allah ku yi haƙuri ina yawan jan hankalin al- malamai da suke mu almajirai ne amma malamai da suke abin nan da wanda ma wasu rigar malantan suka shiga ƙarya ne ba malantan ba ne it takes a scholar to know a scholar almajiri shi ya gane shi yake gano almajiri kuma almajiri zai ce ƙarya kake kai ba almajiri bane baka kai ba kawai ka hau kujeran ne amma mabiya tun da ba su sani ba ba yadda ka iya sai ka tura shi a haka sai ka tura shi a haka amma wani shi ma ya san ƙarya yake a ji tsoron Allah a rike amanar bayan Allah nan waɗanda suke sauraron ka Allah ne ya baka amanar su wallahi ka gaya musu gaskiya kar ka yadda ka ha'ince su kar ka yadda ka yaudare su kar ka yadda ka ɗora su abin da ba gaskiya ba ne ko don biyan bukatan ka ko don ka samun jama'a ko don samun tarin jama'a ko don a ce ka haɗu ko don a ce kaza ko ka iya zagi wani in yana so ma wai ya samu haɗi ko dan neman followers ma fa wallahi dan neman followers sai ya ɗauko ta katobara ya taɓa wani babban malami don a ce wai wane har ya kai ya taɓa malam wane mutane su yi ta tafiya su ce bari mu ji me ya ji ya samu followers Allah wadare da kai Allah wadare zama wajen zaman karantarwanka so kake ga sai an cika sai an cika masallaci waje an cika waje an cika can an cika in ya zo ya duba zai ce me ya faru yau ba a cika ba salaf ba haka suke ba salaf idan ya zo gurin karantarwansa 'yan baya manyan mu na 'yan baya su imamu malik wa'annan idan ka zo gun karatun ka ga an cika fal sai ya tsorata ce kai karfa yau allah ya zo ya jarabce ni ne an zo a jarabce ni amma ka zo ka samu mutum biyu mutum uku ya kace to allah ya rufa mana asiri allah yawa karatun albarka mutum biyu uku su samu abin da suka samu in yana da albarka wallahi zai je gurin da mutum dubu ba za su iya kai shi ba shek ibn bas wajen karatunsa za ka ji ka samu yayyan tsararru ne mutane kaɗan mutane kaɗan kuma haka ya ta karantarwa har Allah ɗauransa yanzu kara duk wani malami na saudiya in ka cire na bayansa babu wanda saƙonsa ba inda bai shiga ba electronically da wane ne da wane ne duk inda za a yi fatawa sai ka ji an ce maka me shek ibn bas ya faɗa kuma yan ɗaliban yan kaɗan saboda ya samu mutum biyu masu albarka wanda duk abin da aka yi suna rubucewa suna rubucewa suna rubucewa yanzu Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa wallahi wasu karatutukan da malam Jafar yayi wallahi mutanen farkon dawansa daga Madina wallahi wasu mutanen da zai je zauna yan kadan ne shi dama ka'idan da yawa kansa da rediyo a aljihunsa ku tambayi Dr. Abdul Muttalib ku tambayi Dr. Abdullah Gadan kai ku ji yadda malam Jafar yake fita karatu yana zuwa majalisun ku gunda za ku masallacin ku ba ku zo da kayan rekodin ba ba ku zo da komai ba ku yan biyar daga ku sai yan kwamitin masallaci sai ya sa rekodin kayan sa ya danna a dau karatun sa in ya gama ya ce aje ya ajiye masa karatun sa wata ran zai bibiya ya ji kuskuren sa ya gyara wallahi wani kasan na malam Jafar wallahi bai fi mutum 20 suka yi karatu da su ba kasan din kuma yana nan yanzu mutum miliyon suna amfanuwa da shi tsoron Allah kawai za a ci tsoron Allah za a ci shiga abubakar mahmud gumi ya rasu ne ai bai rasu ba har yau yana nan to da yanzu an sa kasadinsa a gidan rediyon kaduna kai ka ɗauka yanzu yake tafsirin musamman ga wanda ya san rayuwarsa lokacin yana da rai ya ji tafsirinsa to yanzu an sa za ka ɗauka shirin ne duk allah aka nufa a ciki yana tafsiri ma an taɓa zuwa aka ce malam ka bar musulunci fa yana cikin tafsiri malam ka bar musulunci da tafsiri a hannunsa ba ƙur'ani ba ne wanda ba musulmi ba zai rike qur'ani ne babu ka tambaya me nayi ya akai kai wani irin jahili ne ni fa malam ne a'a ana fada sai ce a rike qur'ani rike qur'ani da wuri na bar musulunci sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na dawo mutumin ya ce eh ka dawo sai ce to ban qur'ani na mu ci gaba bai tambaye shi me nayi ba babu komai kai yanzu wani ya maka haka yanzu yan hizba zaka ce su fita da shi halan addinin zamu yi mata fa ta hadisin bukhari muslim mata fa qad sami Allahu qawla allati tujalluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah khawla bintu ta'lab bintu ta'laba al-ansariya wannan matar ta taba tsare sayyidina Umar fa ya fito ran gadi fa da motoci da sarin da komai to ba irin sarin din bane da jaki ma ya fito sayyidina Umar haka hadisin ya fada sayyidina Umar yana da jakin sa yana tafiya kan jaki ga ƴan rakiya tace kai dakata malaman sira domin hadisin ya ce fa'aghlazat lahul qawl ta masa maganganu masu tsanani wanda duk fadawansa sai da hankalinsu ya tashi wace irin mata ce za ta yi sai da uwar malaman sira suka sai da suka binciko irin maganganun suka ce ce masa ta yi kai umaru ne fa sunanka da umaru sunanka da mun san sanda kake daukan dabbobinka ka je bakin abin nan kasuwanni na ukaf na wane ne da suke cikin madina mun sani ka je kana kana kiwon dabbobi tun na san lokacin na san san da kake shigowa kasuwa da kaya a wuyanka kana sayarwa daɗin sunanka umaru yanzu ne fa Allah ya canja maka ya baka suna amirul mu'mini wallahi ka ji tsoron Allah ta masa nasihu masu zafi sa abin nan fadawa suka fara ya haka wannan matar za mu dau ce a kun san dai fadawa in kana ce maka fadawa da jikin sai da ka ce sahabbai fa wasu tabi'ai ne wasu ba su ga annabi ba yan zafin kai kenan wasu ya za ta yi kaza ya zai cewa kai shiru kun san wace ce makuwa wannan ce fa wacce take magana ubangiji ya saurari maganar ta kuma ya bata amsa ita ce kar sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji zancanta yace idan za ta ci gaba da fadar bakar magana tana gaya min gaskiya mu kai gari ya waye wallahi ba zan tafi ba sai na saurare ta girmama mai ilimi girmama wanda ya san Qur'ani girmama wanda Allah yake girmamawa yanzu haka muke a wajen majalisinka wajen majalisinka kana jin girman kai ma ka zo ka gaisa da ɗaliban ma ta kai abin da su so musan amana ce wannan gurin shi yasa ake tunatar da annabi واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا ya annabi ka sani fa lokacin da su makiyan juna ne ubangiji ya daidaita tsakanin su karbi musulunci sanadiyan zuwanka fa kuntum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zama ku mutanen madina kuka zama yanzu yan uwan juna ne da kuma wa kuntum ala shafa hufratin minan nari to anan gurin wa kuntum ala wa kuntum ala ada'an ko Abdullahi bin Zaid da Anas bin Malik suka ruwaito hadisi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yaki na Hunain annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance almu'allafatu qulubuhum mu'allafatu qulubuhum tunda ba muna magana fa allafa baina qulubihim ba to wa'anda aka ga yanzu suna shirin karban musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka samu na ganima sai dauka ya tarabar musu ya dauki garken shanu ya ce a bawa ne a dauki garken kaza a bawa ne a dauki kaza a bawa ne mutanen madina sai suka ji wani iri sai suka ji wani iri a zuciyarsu ya za a yi su da su aka zo gurin nan wa'annan yau aka hadu da su kuma a ɗauki kaza abu kaza abu kaza abu kaza a basu mu ba a ba mu ba har magana ta je kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ya ma'ashar al-ansar ya ku taron mutanen madina alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi in kuna gadaran kuna da haƙƙi to nima ina da haƙƙi bari ku ji da fa batattu ne ku amma ni zuwa na sanadi ya shari Allah ya shirya da ku an yi haka wa alatan da ku ba ba miskine bane talakawa fa aghanakumullahu bi ubangiji ya wadatar da ku da ni wa a'da'an shine mahallu shahid makiyan juna ne ku fa da kuna yakan junan ku fa allafa Allahu baina qulubikum bi ubangiji yasa kuka zama yan uwa fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana qalu Allahu wa rasuluhu aman sai suka ce wallahi Allah da manzansa shi ya cancanci ya goranta mana abin da ya mana na ni'ima akan wannan kalmar da muka fada kala sai annabi ce ba haka ne cike so ku fada ba ai sun mika wuya ko yace wallahi ba haka nake so ba ala tujibuni ya ma'ashar al-ansar ai kuma kuna da bakin magana yanzu in na goranta muku abin da Allah ya yi da ni sanadiya kuka samu albarka kuma fa kuna da abin da za ku fada a kaina da kuka min na albarka Allahu akbar annabi ba butulu bane annabi ba butulu bane duk wanda ya zama butulu wallahi ya shiga ukunsa idan wani yana da alkhairi a kanka ka je ka faɗi alkhairin da yake maka ka je ka faɗa wane shi yake min kaza wane yana ƙoƙarin kaza wane yana da kaso mai yawa a rayuwata kar ka zama butulu kai ka bari a maka butulci ne ka yi alherin a ɓoye kar a faɗa amma kai an maka ka kamba ba kisa cikin abin da za ka gabacin raina a gidana cikin iyalaina da wuri da wuri-wuri shi ne wani ɗan uwana ya yi wa iyalaina alkhairi har gari ya waye ba su gaya min ba raina ina suna ganin bacin raina da wuri saboda za mu zama butulu ba na so ya yi bacci sai na buga waya na faɗi na girmama abin da ya mana na alkhairi kuma sai na gaya wa iyalansa ku masa godiya karka yadda to annabi shi ma yanzu yana so tunda ya gaya masa nasu kuma ku faɗi naku a kaina sai suka yi shiru suka ce wa bima nujibuka ya rasulullah mun isa me muka yi maka har mu amsa lillahi wa li rasulihi al-mann wal fadl duk wata falala da da goranta ba da zamu yi wallahi Allah da manzo ne za su mana sun mana sun mana ciki sun mana goyo sun mana komai ba abin da zamu iya fada inji ansarawa kala sai annabi ya ce a tunda kun ki ku faɗi ku falalanku a kaina to ni zan faɗa amma wallahi ya ce na rantse da Allah laushitum da kun ga dama na san kun ki ku faɗa ne kuma kuma kun san kun mun to amma tunda ba ku faɗi abin da kun bani zan faɗa la qultum da kun ce falasadakta falasadaktum wala suddiktum ataitana mukazziban fasaddaqnaka kai ma ai garinka makka koranka aka yi aka ƙi a gaskata ka mu muka gaskata ka suna da bakin faɗa ko ba su da baki annabi ce ku faɗi haka a kaina mana ai za ku iya faɗan haka a kaina amma yanzu shi yake faɗa ai an ƙi gaskata ne amma ko kun gaskata ne kuma manyan mutane ne wa makhzulan ni fa taɓar da ni aka yi dare fa na fita ina nema dutse ma na shiga na ɓuya ni da sayyidina abubakar an kore mu daga garinmu muna taɓaɓɓu fa nasarnaka sai ka ce mun taimake ka ai kai ma ya ce to ko ba ku faɗa ba kun taimake ni wa tsaridan kai fa korarre ne fa'awainaka muka baka mafaka wa ailan ai san da ka zo dukiyar ka duk tana ja fa ahsaynaka da kai da sauran sahabban da suka zo ba su da kudi mu muka baka kudi annabi shi ma sai ya faɗi falallan su a kansa karshen hadisin karshen hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afala tardauna da Allah ku yi hakuri bari ya kwantar musu da hankali ba dai abin da aka ba su ne ya dame ku ba to ku yadda mana an yadhaban nasu bil- bil- bishati wal ba'ir su wa'ancan da nake so su musulunta sun tafi da tumaki da awaki da shanu amma ku kuma wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum ku kuma ku dauki annabi ku koma da shi garin mu ka ga min falalar da tafi wannan ina ma a ce muna cikin su ina ma a ce da mu ake maganar nan a ce wancan sun tafi da kaza mu kuma yau mun tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tunatar da su da wannan falalan ya ce ku yadda kome su dauka duk dukiyar mu su dauka ku kuma kun tafi da ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga nan yana faɗan haka gaba ɗaya jikinsu sai ya sanyi suka ce in za mu ɗauko dukiyarsu kamar sun faɗi haka dukiyarmu ta madina ma mu ba su su rike mu mu tafi da kai ya manzan Allah mun gama samun riba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayannan ne fa da su annabi yake faɗan hidiman da suka masa da gudunmuwan da suka bashi su ne fa ake samun wasu tsinannu suke zagin su su ne fa sahabban annabi da ake samun wasu suke zagin su su ne fa ake samun irin wannan zindikin da yake cewa qur'ani kadai za a bi yake cewa sahabban annabi makaryata ne karya suka yi wa annabi wayannan ne fa bayin Allah nan fa radiyallahu anhum jami'a wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara tunatar musu da ni'ima da Allah ya musu cewa dafa makiyan juna ne amma zuwan annabi da zuwan musulunci Allah subhanahu wataala ya daidaita tsakaninsu yasa so karbi musulunci insha Allah tabaraka ta'ala wannan hadisin zamu dan yi sharhin sa mu ga fa'idodi da yake ciki sannan mu ƙara safarin Allah madaukin sarki ah, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allah ubangiji ya mana tawfiki wannan rabul sani labin muna maka fatan alkhairi ba a isar masa da lokacin fara tafsiri da wuri ba wallahi da kansa shi yake bugo waya yake tambaya sannan yake jin haushin cewa takaddansa ta ba da gudunmuwa ba a aika masa ba kaga wannan ya nuna zuciya tana tare da zuciya wala ba za mu gushe ba muna maka fatan alkhairi Allah ubangiji ya mana tawfiki gaba daya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh